بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 19 ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 28 ga watan februari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت ta'alif الدكتور Ibrahim بن Amir الرحيلي Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kingin abin da ya mana saura na bayanin da malam ya dauko a cikin littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa a juz'i na biyu shafi na 933 inda malam yake bayani 32 inda malam yake bayanin cewa duk mutumin da ya faɗi wata kalma ko yaya wannan kalma take ta ɓatanci da cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan yayi ridda kuma hukuncin musulunci a kan shi shine a kashe shi to mala ya ɗauko zunguroriyar bayani a cikin littafin ashifa abin takeici a ƙasan Hausa yanda aka gamsu aka amince aka ɗauki littafin ashafa abin yana da ban mamaki kun gane saboda yadda da a shafafa a ƙasan hausa ɗaukanta ake a tsima ta a cikin randa a saka ta sai ta dagargaje a juya takardan a juya ya gama ko'ina a rika ɗiba a sha har a shanye kun gane wannan in an faɗa sai a ce ni da na sha a shafa ka kai ni ƙaunar manzan Allah ne ana zama a rubuta mutum a shafa ana kwafewa ana rubutawa ana rubutawa ana wankewa ana tara ruwan har sai a zuba a randa a zo ana sha sai a ce mutum ya ce kai ka ni da aka rubuta man a shafa na sha kai ni za ka nuna makaunan manzan Allah to amma 'yan shi nan da ke zagin sahabbai suke zagin annabi da cin mutuncin shi kuma a masallacin 'yan ɗarika suke da masauki wannan wani irin baya ba zani ne kun gano wannan da kyau ku wannan ba daidai ba ne dole ne mutane su fahimci inda aka samu gaba Allah ya samu dace to mala ya kai inda yake cewa au abathin fi jihatihi ko irin wargi da mutane suke yi da ba'a sai mutum ya jefa wargi da ba'a dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan rudda ne akwai shegantakan da mutane suke yi wanda bar mu tsami magana a kanta saboda a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro mutum yana rigima da in ya murko wani kafiri kila kafirin na bin shi bashi ko wani abu suna jayayya suna rikici in ya rasa yadda zai yi kawai sai daga hannu a kai ihu ya ce la ilaha illallah ya zagi ma'aiki to yanzu ba in ya murin ne zagin ma'aiki ba kai ne zindiki ka zagin ma'aiki saboda ka mai da annaba abin wasa kun gano wannan da kyau ko yanzu duk wanda ya zo zai zo ne da sunan an zagi wa an zagi annabi in ya murya zagi annabi wa ya zagi annabi ke na fakaice shi wannan hukuncin shi hukunci a kashe shi kun gano wannan za mu zo za mu tattauna hukuncin mutumin da ke sabbabar wa annabi da zagi malam ne yake ba mu labari ya ce a tashar mota a sokoto ‘ya ta arna tana tallan wota, tana cikin tafiya tana tallan wotan ta cin da su ba lalibi suke sawa ballanta na hijabi, ta sa t-shirt, a jikin t-shirt ɗin sai aka rubuta I love Jesus. To sai wani ɗan tasha mutumin banza sai kira ta kamar zai sayi ruwan da take siyarwa, wai sai yana taɓa nonanta yana karanta wai I love Jesus, sai ta zage shi. Mun gano wannan da kyau ko? saboda ba abin da ya karanta ba ya taba mata nono shine sai ci la ilaha illa ta zagi annabi shine wala yasa hannu ya yanke shi da mari shi ƙarya kake ɗan iska a iskancin ka zaka fake a zubar da jinin baiwar Allah bata ci ba bata sha ba kuna gano wannan da kyau to shine sai malam ana yake cewa au abathin fi jihadihi ko ya mai da wargi da wasa yana fuskantar da wannan abin zuwa ga manzan Allah mai wannan jinin shi ya halatta al'asakhafin min al-kalami wa hajarin ko ya waye gari dangane da martaba da mutunci na annabi abin da ya kamata a martaba a girmama sai mai da shi sahaf abun wargi abun zolaya min al-kalami wajen zance ya rika ɗauko annabi ko wani maganan annabi ko ta daraja da martaba na annabi sai rika ɗauka ba bakin komi ba yana warge da wannan wa munkarin min alƙauli wa zorin ko yana maganganu miyagu da ɓatanci wanda yake kaiwa zuwa ga annabi aw gayyarahu bi shay'in mimma jara min albala ko a ce wani bala'i ya taɓa samun annabi sai mai da abin abin zargi abin suka wa mihinatin alaihi misali annabi ne ya dawo daga yakin khaibara sai wata ta kadara mai suna zainab sai ta je sai ta gaso akuya sai ta kawo ma annabi amma sai ta shafe akuyan da guba da aka kamo ta ba yahudiya ce sai ta ce ta yi haka ne don ta haka za ta iya gane shin annabin ne da gaske ko ko ba annabin ne da gaske ba kun gano wannan da kyau ko sai ta kawo wannan ha'incin annabi ya zo ya ɗauka ya gatsa sai cinyin ya ce da dafi to cin da ya gatsa dafi ya riga ya shiga jikin shi wani sahabi kan ya farga ya riga ya ci sai yanke jiki ya faɗi ya mutu shi ne sai aka kashe ta sakamakon kashe wancan to sai a samu irin waɗannan mutane sai su zo irin wannan jarabawa da irin abin da ya samu annabi sai ya zo yana magana ko cikin bayani sai ya amfani da kalman da take ɗauke da kalma na ɓatanci zuwa ga annabi kun gano wannan da kyau ko misali a ce to me ya kai shi cin wannan nama akuyan kun gano wannan sai ya amfani da kalma shigen kwaɗayi ko wani abu misali to wannan ya ci mutuncin annabi saboda haka ba makawa sai an kashe shi shi sa duk abin da za ka faɗa wanda yake da alaƙa da annabi ka auna shi yabo za ka yi kalma ce na suka kalma ne na wasa kalma ne na gaske to annabi abokin wasan ka ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Mala ya ce, Au, ramasahu bi ba'adil awaridil bashariya, ko kuma ya soki annabi dangane da wani abu na mutuntaka da ya taɓa samun shi, alja'iza wanda ya halatta a matsayin shi na mutum haka ya faru da shi, wal ma'ahudati ladaihi abin da ya saba misali wani ba kawai ya kawo ma annabi ziyara sai ya kawo ma annabi raƙumi kyauta sai annabi ya karba. Bayan kwana biyu ba kawai zai koma ƙauyensa sai annabi ya bashi raƙumi sai ya ce bai ishe shi ba ƙara mai ce bai ishe shi ba ƙara mai ce bai ishe shi kun gano wannan da kyau ko aka ta mai ƙara raƙumi sai da aka ba sannan ya ce ya yadda sai annabi ya ce daga yau na yi alƙawari ba zan ƙara karɓan kyautan kowa ba sai daga cikin dangi na shin da abin ya zama ba mutunci a cikin misali to ka tashi ba da wannan labarin in ka zo da kalma na suka ga annabi ko menene ka shiga uku ina fatan mun gano wannan da kyau akwai ire-iren waɗannan abubuwa da dole sai mutane sun yi taka tsantsan shi yasa ba karatu bane kawai sai an zauna da kai kuma an koya maka hanyar yin da'awa kun gano wannan da kyau ko zaka ji yara suna karantarwa cikin karatun sai ga mutane sun zo suna barambarama wajen bayani wajen waɗannan abubuwan sai ga tintin yayi rida amma kuma yaran da yake makaratu su sun dauka menene malami ne inda za a dauko a shafa a kara mai tintin za a kai shi mahauta ne a yanka shi kawai a kwata Allah madaukin sarki ya kiyaye malin sai ce wa haza kulluhu ijma'un min ulama wannan to ijma'i ne daga malamai wa immatul fatwa da manyan malaman da suka cika suka bunƙasa wajen bada fatawa min ladun sahaba tun daga zamanin sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya ƙara masa yadda ila halum majara ka lissafa har bayan zamanin kama wannan shine fatawan malamai wanda yi wani kalma koya take ga annabi na batanci ya fita musulunci yanzu tijjani as-samawi yayi irin su ko bai yi ba yanzu mun karanta anan a cikin littafin as'ilatun qadar shababa shi'a cewa ɗan shi'a suka yi a ranar lahira sai an yi ma al'auran annabi azaba saboda ya sadu da Aisha da Hausa yanzu wannan cin mutuncin annabi ne ko ba cin mutuncin shi bane amma ɗan ɗarika sun ba su masauki a masallatansu Allah madaukin sarki ya kiyaye sadisan tabargazan shi na shida mukhalafatul muallif li usul at-ta'alif shi sa bai ce mashi malami ku lura da kyau bai ce mai malami ku lura da kyau bai ce mai dakta sai dai ce mai muallif marubucin ya saba ma asalin yanda ake rubutu shine ab'atan nujua ya ka da ka'ida nesa allati daraja alaiha ahluhu waɗanda ƙa'idojin nan abin kulawa ne ga duk wanda ya cancanta yin rubutun. Kun gano wannan, yanzu za ka rota project, ai sai an gaya maka yadda ake tsara yadda ake yin shigo, to shi ya saba ma ƙa'idan. Duk wanda dama ya taɓa wannan ƙa'idan, ko da zai rubuta littafin shi ne da kullum ne, zai bi wannan ƙa'idan ko ba zai bi ba. To shi sa Malam yana tuhuman anya doktor da ake ce mai Tijjani Assamawi anya daktan ta gaske ce ko ko dakta ce irin ta maroƙa. in wane ya bajinta kawai sai wata jami'a sai ta bashi dakta shin daktan ne da gaske koko an yi honorin nashi ne da wannan didin yake kakarawa a gaban sunan shi ya sa dal in ba ce mai doktor to in haka ne to daktan nashi ba ta dako ba ina fatan mun gane to shine malam zai mai fallasa a nan malam ya ce lam yaltazimul muallif fi kitabihi bil manhajil ilmi shi wannan marubuci bai bi ƙa'ida na ilimi wajen rubuta littafin ba, almuta'arifi alaihi bainal bahisin wanda tsakanin masu bincike gabaɗe sun san wannan, wal mu'allifi na da waɗanda ke rubuta littattafai sun san wannan shine ƙa'idan da ake bi wajen rubutu, to shi ta ƙadarin bai bi wannan ƙa'idan ba. Lamin haisa ɗariƙa fi ardil masa'il, hatta yadda ake kawo mas'aloli. in za ka tattauna abubuwa ishirin ne ba kana fitar da table of content nasa a gefe ba ko ne sai ka fitar babi kaza labari kaza ka'ida kaza ka'ida ko magana jari fa ka san a wannan ka'idan aka bi ta kun gano wannan da kyau ko ko ruwan bagaja a bisa wannan ka'idan aka ba ka rubuta amma shi a littafin shi bai bi wannan ka'idan ba kawai zuwa da bayanan yake kawai zabargade azuba kawai kwaram wallahi ka'idan da ya rubuta littafin nan a kai har zaɓen rana ya fi shi kan gado ma. Domin masu zaɓe, kasan ana ware wani zaɓen a ce dangin walki, a ware wani a ce dangin nono, in za a karanta wannan wasiƙan to duk na mata ne za ga sun aiko. Na maza kuma duk maza ne za a sun rubuto sun aiko, sannan mawaƙan da suke sawa za ga in na dangin walki ne maza za a sa, in dangin nono ne mata za a sa haka ne ko ba haka ba ne a zaben rana sai ga sun sa shata zalla a sauran zaɓuɓɓuka ko zaɓen safi ko zaɓen almuru ko zaɓen kaza sai a sirka da sauran mawaka in aka zo zaɓen kabo ko zaɓen church aviation wane ne wane ne sun tsara yadda abin yake ba ya tafi a bisa tsari ba to shi wannan takadarin ba haka yi nashi ba ina fatan mun gano wannan da kyau misali barin ɗan buga muku don ku gane in ya zo rubuta littafi ba ana cewa kitabun tsahara ba abin da ya shafi tsarki gaba ɗaya kawo tun daga tsarki shiga ban ɗaki har zuwa alula temama haila biki da sauransu ba haka bane to shi in ya zo littafin kawai sai ya ce azumi sai ya ce tsarki sai ya ce al'ada sai ya ce haji sai ya ce jihadi sai komo ya ce sallah sai komo ya ce sallan maro kun gano wannan da kyau ko abin a hautsa ne yake kawai a yamutsa kawai wake da shinkafa haka ya abin shi yasa malai ce anya shi yana zargin wancan daktan ne dakta ya zama bai da kan gado da ganin kurji sai ya jefa wuka ina fatan mun gano wannan da kyau to zargin da malai yake kenan yace bai bi wannan hanyar ba fi ardil masail wajen kawo matsalolin wa tartibiha da tsara su yanzu wannan littafin da muke karanta malamin nan ba tsare kawo littafin ba daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza ba ga ake yi ba yanzu ko girki za a yi in aka zo aka girke tukunya kawai zuwa ake a lokaci da duk waɗannan abubuwan a zuba su eh a zuba ruwa a sa daddawa a sa magi a sa kuka a sa haka ake yi ba in ruwan ya zafi sai a zo a zuba kaza dan kada a zuba kaza dan ba haka yake yi ba to shi ba haka yi ba da fa duka yayi ina fatan mun ga lokaci da ya zuba shinkafa ya zuba waken ya zuba man gyadan ya zuba tumatirin da tattasai da komi ya mai da tukunya ya rufa to sai in Allah ya kai mu gobe za mu zo mu rufa shi goma wasbanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum